الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أسبر daren lahadi ya kafa ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya je da sha takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul buyu babu riba wa sarf hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da bakwai muka tsaya za mu tashi hadisi mai lamba ta ɗari biyu da saba'in da takwas inda muka yi biya darasi na tamanin da biyu za kuma mu tashi darasi na tamanin da uku shafi na hamsin da takwas a wannan littafi mai albarka na alhaji abdulgani ibn abdulwahid الجماعي رحمه الله تعالى أتكلم تابنسا نعمدة الأحكام الصغرى إن مكي جيا وأن مثلا شيني البركة نمر جاي على الرسول عثمان توبا لكي أنقر بنا البركة إن لا متازي أتكلم باب الربا والصرف يا رجل من عديدة إن هذا كمر بدا فيه malin jana bin minhal an karbo daga abin minhal قال يكي سألت البراء بن سألت البراء بن عازب رضي الله عنه لا تنبغي براء بن عازب الله يقارى متى يشاء وأبو من آه وزيد بن أرقم da kuma zaidu dan arkam an karfi akan canjin kuɗi shi abul mirhal tabi'i ne shi ya zo yana yawa waɗannan manyan sahabban tambaya me za ku ce akan canjin kuɗi aikin dai da ake yi a guraren canjin kuɗi fa kullu wahidin yaqul kowane ɗaya daga cikin su yana cewa hadha khairun minni a sai zaid bin arqam ya kalli barawa bin azib ya nuna wa abul min hal barawo bin azib ya ce wannan zaka tambaya ya dina alƙawari shi kuma barawo bin azib ya ce a anta khairun minni kai ma gaba kake da ni ka dina alƙawari kowane daga cikin su yana tun kuɗa tambayar zuwa ga dan uwansa in ka kalla za gaba kafafa ba nuna na iya cewa ai mu muka yi kaza ɗaya daga cikin abin da sahabbai duk ban san shi ba mu ne muka yi kaza wannan tabaddudin mutum ya rika bugun kirji ya rika lokacin da nayi kaza kuma ka jira kawo mu kai da wa shi ba zargi ba shi ba wani kawai ya rika faɗan mu saboda ita wannan kalma ce wadda wato take nuna kamar girman kai ga mutum in dai ba bukata ce ta taso ba bai kamata mutum ya zo kawai ya rika nuna kansa ba duk lokacin da aka zo ka rika ja da baya sai Allah ya daga ka man jawaza alillah rafa'ahu Allah duk wanda zai rika kankan da kai dan Allah to Allah zai daga shi amma duk lokacin da mutum yake nuna kansa ko wallahi za ka ko da zai taso to kawai kun bubble ce in yayi sama zai sako sai ya dawo don ba dagawa ba ce ta Allah shi yake so ya nuna kansa amma ko da yaushe ka rika kankan da kanka to Allah zai daga ka to kaga wayannan sahabban sannan za ka kalli wani abu kafin mu je amma ni tafadi min alhadith za ka lura da wani abu su sahabbai tun a lokacin su mu yanzu za ka mutane gaba ɗaya mafi yawanci neman suna aiki yanzu idan mutum yana so yin suna a yau ya zama talabiriki a harkar karantarwa ya san abin da zai domin zai zo gaba ɗaya sama ya dawo ita ƙasa dole a gano na kun ga wani mahaukaci daga zancen cewa kun ga mahaukaci zai tara falowatin da yake nema shi kenan sai kun daga shi dai oho dan da yawa wasu abin da suke yi kamar yadda celebrities na drama da sauran abubuwa na yan rawa suke yi to haka wasu da sunan karantarwa suke yi dan ya samu followers kawai domin akwai adadin da in ka kai za a rika biyan ka in dalar to in ya kai wannan adadin ba komai don kun tsitsi wannan zai iya dawowa ya tuba ya ce ai ya tuba yanzu ya gane ya dai kai matakin da yake so ya kai wannan illa ta shiga komai yanzu akwai wanda ya san abin da yake faɗa ba gaskiya bane shi ya sani wallahi domin ai ba wata tabi'a da za a ce ba babu na gaba da kai malaman ma'ada kamar yadda na ji wani malam murtala ɗalibin su malam suleiman kaduna yana faɗa cewa kuma duk wanda ya ba shekara arba'in baya ya san haka cewa a shekara talatin baya za ka ga ilimi ne akwai saniki ilimin addini akwai hankali akwai sani ya kamata cewa mutum ne za ka zo kana jiya alari a gurinsa idan alari kawai ya iya an ya gama sai ya rika hannunka sai kai ka gurin mai rijiya ko ijimawi ya ce malam wannan ya iya halari a waje na gashi nan a koya masa ko ba haka bane haka da ake yi idan ka zo har akwai wani mataki da in ka zo gaban sai a ce sai ka tafi madago idan a cikin ne sai a ce ka tafi kuli kaza ko ka tafi kuli kaza ko kuma malamin ka je ya haɗa ka da wani sai shi ma iyakarsa a karantarwa da talaci to amma yanzu babu wannan kuma sannan yanzu jahilai su suke nada malamai shi za muka shiga uku yanzu kawai in wani ya ga dama ya kalle ka kafa da abin da ya burge zai ce wa fa duk duniya ba kamar su amalinta yana zaune saboda ka faɗi me yake so kawai kuma sun ce la ya'rifu rijala illa rijal ba wanda ya san maza sai maza in ba malami bane kai ya za ka gane wani malami ne ta yaya saboda zaƙin baki da magana baki ba ne suna da ba'aunai su malaman da suna gane su yayi a cikin kana fara magana ɗaya biyu minti biyar za su gane wannan babbo ne ba malami ba ne sun sani to shi sa yanzu kuma inda za mu tafi a mataki duk iya abin da ka sani kawai ka faɗa wannan ba laifi ba ne a musulunci amma illar shi ne karkashin karama shekul islam ka zo da contemporary issue ma wanda malaman malaman malaman ka ba tattauna a kai ba kuma ka ce haka za a yi za ku ga matasan mu yanzu abin da suke yi kenan sai mutum ya zo ya rigime ko kwanan da kun ga an fama da wani dan dan sulaja irin wannan ce yaro ne ke gab sai mutum ya ci ya kogera ganin yana da dama yana da dama da zai daidaita ya zo ya sa a haska sai faɗa abin da yake so wanda duk gaba ɗaya garin ku ba na gaba da kai a malinta ne wai akwai abubuwan wa fauka kullum ya in yi alim duk yadda ka kai da ilimi akwai na gaba da kai to shi za ga taron laraba injiniya magana da yake yana cewa amma magana akan lalacewar akidu yanzu yana cewa me yasa ba za a yi wata hukuma da doka ba sai nake masa ba zai yi ba a Najeriya dalili kuwa saboda Najeriya ba irin kasashen Saudiya Kuwait Qatar wayannan kasashen su baka yi ta haka kawai ka gina masallaci ba baka yi ta ba wallahi dole sai hukuma ta je ko kana da kuɗi sai dai ka kai wa hukuma ta zo ta duba gurin kuma ita za ta ɗaura yin limamai to kaga waye in so ya wani abu daban nan fa yanzu ni kai na da na gama yanzu in na zo kuɗi ba ku dai sun shigo zan gina gida a jiya ko kamar zai ce mun Allah ya na kaɗan kankani kuma ba wanda ya ce hana ko ba haka bane domin kuɗi na ne fili na ne ba naka ba zan zo ne in na gana ma kulle gidan ni da iyali na kai mu rika sallah in na gana ma buɗe a rika shigowa daga waje ko wanda ne ma magana domin idan na tashi zuba mai ba ku kuce ban kuɗin ba idan za a yi maintenance na masallaci ba ku kuce mun ba shi sa ba mu kulawa amma duk wanda ya je Saudiya ai ya gani ba wanda ya isa ya zo ya gini sannan wannan hada masallatan hanya ba wanda ya je sallah lokacin da harami ke sallah babu shi sai ana idarwa bin ladin sauran masallatai na unguwanni kuma hukuma ta san da zaman sai a ce to ku sallah dole ya zama akwai under control ai amma mu nan da kowa shi yake yi da kudin sa ba wani abu da za a iya yi babu to wannan shine dalilin gaskiya inda hukuma tana da sunna wajen ɗaukar nauyin limamai ladanai a limaman saudiya ba blanket ake ba ba ka zai ka cike ne matsalar ka cike da kanka ka je ka ɗauko a wani ba dole da abin da hukuma ta ce kai kai ba ko ba ka bane kuma daukan ka haka haka ma jaraba haka ma din jari cewa ka cancanta sannan sai kuma ba wani abu da suke so kai banda abin da ya shafi wannan gurin ba ya ka fitar noma ba ma kawai ka zo kai iya wannan abu shi za ka yi Allah ba wai sai wani ya ce ma wai ka gani ba wai sauye ko bata ba ba ya za shi bata na ba ruwansa da magi ba ruwansa da shinkafa ta koma dubu tasa'in ko ɗari ta inda ya shafe shi da wannan babu wannan magana a gaskiya nake faɗa baya so a faɗa ne to so da haka wannan shi ne to kaga tsakanin sahabbai wannan yana jin kullum a rika tawazu wa da yazo matsala ta zo ta kaza wani ya fi ka kwarewa matsalar gado za a yi da an sai tattauna ya kace a tambayi wani ya fi ni fahimtar gado matsala ce ta fiƙiwa a wani ya fi ni gane fiƙiwo ko da a ce duk tsare kuri to sai ga an zauna lafiya kowanne a rika jingirawa za ka ga matakansu yanzu malaman su da yawa mutane ba sa ganewa malaman fatawa da ba a Saudiya a nake Saudiya ina nufin Makka da Madina malaman fatawa daban limamai daban kuna bawo masu huduba daban wanda kuma suka zama aurawan komai suna yi su ma daban shi ta idan wani contemporary issue ya taso aka zo aka tattauna kai dan ku ci ku ba mun kazo kai magana za a sa a kama ka don ba ka da ta cewa wa ya sa ka idan kana da wani abu zuwa haka ka minka inda za a kirawo ka zo a tattauna ka kawo dalilanka a su kawo nan idan na ka ba su da kyau a ajiya sai to ba ma so mu ji in ma za ka yi amfani da abu ka yi kai kaɗai a ɗaki amma wannan shi ne malamai suka samu aka samu unanimous consensus a kai kana yin wani abu wanda ya wuce bamban da wannan to za a kama ka ba wai ina ce muku komai a wannan tsarin na ɗari bisa ɗari daidai ba ne amma wannan ya janyo suna zaune lafiya ƴan ma hamba wa dabba ba su da tafiyawa ballantana a ce ma celebrities suna ta neman sura ta hanya ko ta iri yanzu yanzu ba a yanzu yanzu nan kafin awa ɗaya ina so yanzu in samu followers sama da dubu ɗari biyar yanzu yanzu nan faɗa abu tun da na yi yanzu za ka faɗe shi kuma ya shiga kana kawai za ka juya wanda ba daidai ba ya maka bakwani ba kuma ka daidai wani abin ka faɗa ka fassara shi ba daidai ba kana yi ai ta ma ba da kai a tura malam wane ce ba ba ka ake yi ba ka ga malam wane yana da followers duk followers din ta ce sun kalle ka wannan abin kake nema shi ba abin da wasu ke yi to shi za ilimi yake shan wahala yake wahala gaske to kun ga sahabban annabi bara'u bin azib um da shi da zaid bin arqam ku duba ko kowa yana mika wa kowa ba wai sabba annabi ba abin da ya shafi karatu ba ko mukami mutum ya samu ya zama mai mukami ba sarake ko mai mulki saukar da kansa yi ran talata ba na ba mu misalin sai na Umar ba sai na Umar dan dan Abu bin al ya rada gwamna a Masar ɗansa saboda jin babansa ya zama gwamna sai ya rika hawa doki ana irin tseren nan wani bai hude ya wuce ji ana dawowa ya samu bai hudin ya zane da ya hude ya zama yayi saboda dokin ya wuce nasa sai ya kawo kawai madina ya ce bari ya je kai kara ba musulmi ba ne ba cikin ne ya zo ya samu yana shigowa garin madina sai ya kawo mutum a kwanta a gefen bugiya duk ya yi kura irin abin nan ba ma tashin sai ba daukar zabawa ne da kafe ta bai malam ya zuzzungure ya ya tashi ya ce mai ya ce da Allah ina ne idan tambaya ba za ka yi amma sai da ya zungure shi da kafa wajen ofisin alhulul mu'mini da nake nema Umar bin Khattab ya ce an yi ya ce na zaura ma mari wallahi ina tambaye ka alhulul mu'mini da kana gaya mun wani kai ne kalle ka a ci aka azbara ya ce wallahi ni ne wallahi da yahudi sai ya saranda sai kan mace jihada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka gani matsayin sai da umar bai nuna kansa ba kuma da yake ga gari ya sa a nemo yake gwamna ya zo aka kira gwamna gwamna ya zo da ɗansa yake shaidu su zo aka zo da shaidu aka tambaya abin da ya faru haka ne shaidu suka ce haka ne ba ke da zai domin ba yan siyasa ba ne ba za ta yi ɗan gwamna ne a ruba ma a jiri yake suka ce haka aka yi yake a bawa bakin ɗin bulala aka ba shi yake rama nawa ne ma ya faɗa yake shi ma zane ya zana ɗan gwamna a gaban gwamna ba an gama ba to sai yake wa gwamna kai ma matso ka tsugunna jama'a suka ce amirin mu'minin ai ya ce ai iya ɗan ne wanda uban ya ce ai sakacin sa ne janyo yake shi ma zani ya sa aka yi mabulala yake kuma tashi su koma wannan ba su ne ulaika ashabun nabi wa hizbu su ne bayan Allah da Allah ya daga amma kullum kankan da kansu suke raƙumi ya ji ciwo yana shafa marman kilo wani ya zo na to hadis mumi ne bar mu shafa yace mata ka bani kuɗi kai za ka tsaya mun hisabi ranar alkiyama mata ka bani kuɗi wayannan su ne duk ran da Allah ya daga karka kankan da kanka amma nuna kai wallahi kaje mutum yake shi ka malamin ma ce wani aka maka lafiya ce almajiri wannan kankan da kai amma kar ka zo magana ka rika mu kaza kai Allah ne Allah madaukakin sarki shi ne mai wannan lamba cewa shi ma kuma duk inda ka ji ya ce mu to aiki ya ba wa mala'iku amma idan aikin sa ne shi kadai baya sa ta ku duba ku gani da alqur'ani duk inda kuka ji inna la anzalna dhikra wa inna lahu lahadithun laysa saboda ta hanyar jibril ne sai sai mu muka yi abin nabi wannan sabon kar ku raina shi ku dauka iya na jibril ne mu muka aiko shi duk abin da kaji Allah ya sa nunul jam'i to wani ya sa aiki amma idan shi kadai yayi baya hada da kowa to wannan kafai ta ta Allah shi barawo bin hadin da zai dubi harkam sun yi ke mu misali cewa kowa yana nuna dan uwansa a wani a wani wannan shi ne to sai ce fa kullu wahidi yaqulu hadha khairul li kowanne daga cikin kafai yana cewa wani ya fi da alkhairi wani gabi yake da ni wa kilahu ma yaqul kowanne daga cikin su amma da fatawa kowa yana turo kowa dole kan dai sai kowa yace da har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an baki kadi bil waliki dole kowa ya tabbatar da cewa annabi ya hana a tsira zinare da azurfa ta hanyar baki ai ba zinare da azurfa ba ko nera da nera ne kaguwa da tsohuwa yanzu ba ni in je gida ka koma haramun ne gidan ni ne ne sai dai a yaran biyar ne mitinan bi mitinan wannan shine ka'ida ba da ta ina zuwa ko bari tura ma ba ni zan tura ma duk babu kyau mun yi wannan magana a baya saboda haka wannan riba ne kuma mun faɗi ka'idoji da malamai suke kawowa duk kasuwancin da za ka yi sai ka kalli abubuwa hudu ko biyar na farko da zanto ba riba a ciki ita muke magana a kai kasuwancin kan babu rubato ka je ka yi shi ba matsala na biyu da zanto babu jahala rashin sani jahilci akan wannan abu na uku ya zanto babu aljara rashin tabbas da nufin kifi a ruwa na hudu ya zanto babu azzaman lokacin da Allah ya hana kasuwanci kai kamar lokacin da aka yi kiran sallah na biyu ranar sallah gabatin biyu a ranar amu ranar juma'a kai na biyar azzara ya zanto babu cutarwa ba za a cuci wani bangare ba na shida bai zanto babu alƙima tata wayan abubuwan duk ko da yaushe za ka yi kasuwanci karka hararowa ko da sabon kasuwanci ya zo to ko kafin kai tambaya ka hararo wa'ina uwa idan ka dan ka nuna a cikin ɗayan nan a cikin gidan nan to ka hakura da ka hakura da ji kawai to mal yake mana annabi alaihi salatu wassalam wayannan zaban kace annabi ya hana a yi cinikin zinari da azurfa a matsayin bai ne za mu koya ba yi tafalu min al-hadith ko ma yuqadu min al-hadith النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب وهما أو أحدهما غائب أي كم يكون وين لم ينتهي بايا لك أجل فلنا جلا جازينا لنا حرام لي فلا بد من التقابض في مجلس العقد باب مكوى عبارين باكا أقول إن هذا كل شريكين tsakanin dala da naira idan to din suna gurin su za mu ku ganewa tsakanin dala da naira ko kuma naira da saifa ko kuma naira da kowane irin kuɗi na biyu fi hajjul bai ba da kabulu bi majalisul aqdi ya halatta ai kasuwanci amma ba da in baka a gurin ya halatta a tsakanin sai ba da naira a kawo sai ba naira ta sha wahala ya halatta ai wannan ya halatta amma a gurin ko a yi tsakanin naira da dala a kawo dala naira a shaƙe ta biya yi na uku kuma sai ma da yake al-mubtidu bil aqli idza lam yaj'al taqabudan fil majlisi huwa ma jama'a fihi al-naqdan min illati riba aka ce malam abin da yake kawo barna ko abin da yake kawo wa lalata wannan cinikin idan ya zo ba samu taqabud ba ba din baka a majalisi saboda shi ne illar da ta janyo kuɗin ba ta haɗu ba kuɗin ba ta haɗu ba karɓar kuɗin ba ka ji nauyin su kawai ka ji daɗin su a hannunka domin kuɗi yana da wani abu ko da ba kake ba ka tuna kana da kuɗi kawai sai ka ji wani zafi to wannan rubuci idan dai ba a baka kuɗin a gurin ba karɓa kawai ka ji daɗin cewa wannan ɗanɗamin nasu shine rubar saboda haka sai dai ka bayar kana miƙa a baka eh abin da ba wuce ke cewa hannun kuturu da makaho to haka ya kamata yi ba zancen ma ai suna mota yanzu ka karba daga masallacin nan ka tafi motar ka a waje riba ne sai dai ka kare shi ya ɗauko ga ka gashi a jari wannan fa da yawa ba ma yi haka ko nan na wani yusu ba ma ina ganin wani ya dawo da shinkafa yar gwamnati yana so ya amta ta dawo saka yana so ya cika a bashi da gwamnati ina tsaye a gurin muna wannan karatun sai na ce masa ka san ko ba kyau gaba ɗaya shi kansa ya kulle yake wallahi to yanzu ya ra'ayi nake siyarwa za ka ya siya idan ya siya ya baka kuɗin sai kuma ka ce tasa domin tasa ce ba mai tsada yana magana dubu ɗari da wani abu wannan kuma dubu tamanin da wani abu na ce kai za ya fara baka kuɗin ka ƙarfi sannan sai kuma ka ce tasa amma idan yanzu ya ba turo ba kuɗin ka cika to kun shiga ruwa kuma da yake bai kan gaskiya ne ya karba shi ke nan ba wani wahala a ciki shi ne gurin bai jago ya yadda kai ma ka yadda nan da nan suke cinikin su amma da an yi wancan to an yi ruwa domin annabi alaihi salatu wassalam ya hana sannan na hudu ma kana alaihi salaf min alwara in yadda magabata na gari salafu salih suke akan tsantseni wa tafdilu ba'dihim ba'dan da yadda tashin da yake fifi da tashi yadda tashin da yake fifi da tashi in mutum ya ga kai wani wai saboda ba ta profesa ne ce amma da ita ba ta ta bace yake wallahi ba ya kira wuce ya kalle ta ba ingila ce ce wannan in bije aka ce aka ran kare ne zaka ne ce ba da wace wannan aka kasa gane me matsalar sai da aka je aka rubuto biyar ofis din nan aka kawo yake yawa to wannan ita ce ta kaga wannan kuskure ne ai kuskure ne Bai ba wayo ne yake bayarwa ba, yawa ba wayo ba ne, hikima ce ta Allah, duk abin da kaga matsayin da kaga ka samu, to Allah kake jinginawa. Misali, da annabi Sulaiman ina yawan ba da wannan misalin annabi Sulaiman ya ga aka kama gadan mai gadan dinari da ake cewa bulkin da aka kawo gadan da yayi dukan kirji ya ce wa ya gaya muku mu wasa ne aka yace cewa ya hada ni fadli rabbi wannan da kuka gani ba iyawa ta bace falala ubangiji ne liyabluwani ashkuru am dan ya gwada ni ya jarrabe ni ya ga zan gode maka ko ba zan bujirce wannan bai zama misali ba bari ba misali na biyu annabi yusuf alaihi salam ku duba wahalar da ya ta hakkala da bakin ciki da aka nuna masa kuma ya rike kun san yaro yana rike duk abin da kai masa duk abin da aka yi masa ya sani mataki mataki lokacin da aka zo ya ba riga ya zama minista a wannan lokacin yana zaune a kan kujera da iyayensa da ƴan uwansa suka zo ai wasu sun fara hararowa cewa sai ake a innaka la anta yusuf ko dai kai ne yusuf ai kaga an zo gabar da ya kamata yi ya hura ne nuna cewa lallai ba ya isa amma bai ce ana nabiyullahi yusuf bai ce ana yusuf wa hada afi yace ni ne yusuf bai ce ni ne annabi yusuf kamata ya ce ni ne minista yanzu domin ku gano hajjar da kuka yi ba kai ba amma sai yace ni ne yusuf wannan kuma dan uwana ne me ya kara kad manna Allahu alaina yace Allah ya mana baiwa ba wai na isa ba sai ya kara wani abu wanda har yanzu in ka rike har kiyama ta tashi zai taimake ka sai yace innahu man yattaqi wa yasbi fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah ya kuma yi hakuri to Allah baya tozarta wanda ya kyautata wannan kaidar tana in ka ga basari ya gaya wa wasu yake cewa ittaqi Allah wasbir wa la tasta'jil yake wannan sune kirke na nasara a rayuwa ka ji tsoron Allah ka yi hakuri kada kai gaggawa yace in kai tsoron nan a rayuwa Allah zai daga ta in kuka kalli wannan abubuwan da Hassan Basri ya faɗa su annabi Yusuf yayi kuma ya samu nasara wannan matakan shi sa za ku ga idan Allah ya kawo wani misali na wani annabi ko wani bawan Allah baya kulle kofa sai bata abu ta cewa wanda ya irin wannan zai iya samu domin cewa innahu man yattaqi duk wanda ya ji tsoron Allah wa ya tsiri ya hakuri fa inna Allah la yudhi'u har abada Allah baya tozartar da ladan masu kyautayawa har yanzu in ka kyautata Allah zai ma to wayannan abubuwan malamai suna da muhimmanci mu kiyaye ana bi bakra radiyallahu anhu qala abi bakra sunan sanubai'u bin al-harith قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة annabi kira da mun Allah ya tabbata gare shi ya hana ayin cinikin azurfa da azurfa wa zahabi bi zahab ko aina gwal da gwal dinare da dinare illa sawa'an bi sawa sai dai dai wa da in wannan giram goma ne dan ba ɗaya to dan saudiya bayan ya zo giram goma ko da ɗan saudiya kaga bahrain ya fi saudiya daraja in ka je siyan gwal to bahrain giram goma saudiya ma giram goma za a baya haka nan india ko dubai kowanne sunfi a cikin wayannan gwalagwalan in dai naka giram goma ne duk in kana zuwa yi canji ka siyar abin da mata suke yin sun je ka'ida ce a tambaye su siyarwa zaki ko canji idan siyarwa ne sai a siya in canji ne gram ɗinka daidai za a bata da kowane irin gram duk tsadar naka wanda shi ma an kaje gurin masu wannan harka za ga da yawa ba haka suke yi ba kawai kallon naki za a yi sai a wannan kuskure ne sai a miki canji sai a ce ki fito ka za yanzu ka tambayi matan za su gaya ma abin da ake yi kenan wannan kuskure ne annabi ya hana idan naki gram goma ne kika je in wani kike so to siyar da shi an siya miliyan biyu ko dubu ɗari shida to nemo wanda kike so ya fi naki kyau ko ya dinki nauyi to sai ki biya wannan shine ka'ida amma da yawa abin da ake da harkar wannan kasuwancin ko da za kuɗin ka na haɓaka ta istidiraji Allah ya ba tarattajirijo min haisu la ya'lamu kyale ka Allah ya duke ba za ta yi albarka ba to shi ne malai yake gaya mana ne to sai yace sawa'an bi sawa wa amarna an nabtali al fitata bi tab amma annabi alayhi salatu wasalam ya umarce mu ni cinikin zinare da azurfa naira da dala naira da tefa naira da euro shine azabu bil fitata ya halatta sai aku ji mamu yace kai fa ki ina yake yadda kuka ga dama yanzu wani ya ga dama zai ce ki in kana son dala sai dai zaka biya dubu ɗaya da ɗari tara ta ta ce in ka gaba taima baka nemi wata domin da naira da dala ba ɗaya bane to shi da annabi yace kai ba ki ina an bar muku yadda kuka ga dama yadda muka ga dama wa nakari dhaba bi biddati kai ba ki ina mu je da azurfa da zinare yadda muka ga dama naira da euro yadda muka ga dama za ka iya zuwa gurin wani ya ma rage wani kuma ya ce ba zai rage ba tunda ba iri dai bane an baka dama a yadda ake so sai ka nemi inda ya fara haka tiya kare yace fa sala hu rajulun sai wani mutum ya tambaye shi fa kare sai yace yadan biyadin wani ya tambaya yace hannu da hannu kala haka za ka ne su fa kala nan take je ba jam da yace kwarai kuwa haka na ji annabi ya ce hannu da hannu ba zancen na zuwa ko sai gobe ko jibi arabun ne yadan biyadin hannu da hannu wannan shine didi wannan shine karshen babu kitabu riba sai ma yake babu min alhadith me za mu koya a karkashin hadisin yace abu na daya annabi an bayyana fitrati bil fitra illa sawa bi sawa an hana ka kai cinikin wato azurfa da azurfa in ba daidai wa daidai ba haka nan annabi an bayyana dadi bi dad illa sawa'an illa sawa'an bi sawa haka nan shi ma gwal da gwal sai daidai wa daidai a ce wannan azurfar yan ba a ce wannan kuma yan saudiya dole ko kuma wani ya ce ai gashi ko goge ta bai ba ta jikin da san ne kasa kasa a jiki da datti kai ka biyo in dai aka auna ya bada 10 gram to kai ma 10 gram za ka bayar in ba ka san wannan sai ka gyara abun ka ka tafi ka siyar ka zo ka ce nasa da kuɗi wannan shine shari'a amin ma haka to saboda haka wannan shine na uku jawazu kira'i fi zati bi zahab sawa wa mutafadilan bi kafil hulul shi kuma ya halatta a yi wato cinikin zinare da azurfa amma da sharadin wato kada a bakura wa taqabudu bil majlis idan to an sami wato ba ne baka a gurin ba ta da an samu canjin guri ba wannan shine karshen babu a riba wa sarf Allah ya raba mu da riba sai babu rani wa gairihi babu da zai magana akan jingina da wajenta jingina da wajenta shi ne dai za a ce wajenta domin a babin zai kawo alhawala babu da zai magana akan baji idan wani na bin ka tura shi gurin wani ya karba shine hawala ko kuma a shufa zai zo ya magana akan haɗaka an ban muku gida gado ko kuma kun siya kai da wani amma hanya ɗaya ce to shi ne babin da zai magana shi ta shi ne gairi din ko kuma wanda kake yi bashi yanzu aka yi masa tafli duk kuna bin tsaje shi duk kayan bashi yake zuwa ya tattaro kaza akwai yan kasuwar da yanzu gaba ɗaya shagon sa kayan bashi ya ciyo na yan Tana, ya ciyo na yan Nijar, ya ciyo na yan Najeriya, ya ciyo kowane irin mutane ya ciyo bashin su idan ya siyar da wannan kafin a zagayo zai je ya filin waɗannan ko a ta kewayawa haka shi dai a cikin baki yake sakamakon buletin kawai duk inda zai kai ya komo a baki yake to shi ne shari'a sai ma magana sai aka samu cewa kuɗi ya ki fita kuma ga shi ka ji cewa yanzu an zo alƙali ya mara tafli da yawanci alƙalai suke ba da wannan gaba ya sa ya ce ya mata tafli kawai ko kuma a su masu kuɗi sun gaji an ji an yi a tare a tare kowa ya tafi shago je ɗari iya kudinsa to shine ma da yake gaya mana domin kaga tana da akali da Allah madaukakin sarki yake wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda idan kuna cikin halin tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba farihanun to sai a yi jingina maqbuda wanda aka karba ita jingina sai ka karba a hannunka shi ne ƙa'idar jingina za mu zo mu ji za ka amfana da shi ko ba za ka amfana ba ko kuma kullu nafsin bima kasabat rahina eh hadisi na farko gargaji shi kuma yace ana Aisha radiyallahu anha aka zo daga rana Aisha Allah ya kara mata yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا اشترى من يهودي طعاما yake annabi alaihi salatu wa salam ya sai abinci a gurin wani da yahudi in ban manta ba sunansa abu shahab kamar ibn daqiq al-aid da sauran malaman gari ibn mulaki sun kawo sunan wasu daga cikin sharohin umda din sun kawo sunansa shine abu shahab bai yahudi yana fiye da siyarwa wa rahanahu dir'an an ce ya karbi kwano talatin ne na alkama su ce annaba ne da zo tara ce kai mar ba shi da kudi a lokacin wannan ba darasi ake ba mu in Allah madaukakin in annabi yana so Allah ya rika mai ruwan gwalagwalai daga sama kamar da haka annabi ayyuba har ruwan gwala kai mako su aka yi masa ya rika tsinta to idan Allah annabi yana so a yi masa za a yi masa amma da abin da yake abin da ya sa wata abubuwan da ya ci saboda mu kwaikwaya shi ne dalili kawai na gaya wasu mata na ce da annabi yana so dan da za a aurar da nana Fadima a je a kama idan santa a sama ta biyu ko ba da karshen burgewa ba kenan an nuna mu wani zai canja a wannan jita aka ce daga miliyan da ya zuwa sama na ce wannan din aka ce kwarai kuwa to saboda haka inda so yake a kai ta sama ta biyu ba kuma mata masu majina da tasono ne za su ba matan hurin ne za a ɗauko kimanin karɓar gara wallahi da yana so za a yi amma saboda ana so a nuna ma ba shi da tushen zamantakewar aure ba shi za aka tafi abin da yake na maslaha kayan na na fadi ba gaba ɗaya ka kawo da gudu ba wurin su za ka yi kayan aikin gaba ɗayan su a hannu wallahi gaba ɗaya a hannu za ka ɗebe su kuma shi ma mijin shi ba dan fai bane amma kuma ba shi da kuɗi ba shi da kuɗi dan sanatin ma wata ruwa da nuna biya wa ake wane mutum to saboda haka wa rahana hujir al min hadidi sai annabi ya kai mar sidike irin rigar da ke sa ta kare makami kamar dai rigar da yan zalla ke sa ta wato yawa kada aminejin ya same su ko kuma wanda ake sawa a kare kai da ita ga jami'an tsaro kawai ko kuma ɗayan kwana-kwana wadda wuta ba ta ratsa duk wannan ana kiransa addir'u a gurin maza amma gurin mace doguwar riga shi ne dir'u saboda kada karanta wani hadisi kamar mun yi wani a baya da ya nuna cewa mace mace ta sa ana tambayar mace ta sa addir'u za ta iya sallah sai annabi ya ce idan ta kasance sadigan in za ku iya tunawa aka ce yalwatacciya mai kauri to addir'u ana ana nufin doguwar riga to su kuma a gurin maza ana nufin rigar da za ku ta doguwar ko ta kirji wanda za ta kare mutum daga makami ko makamai domin hadidin na ne na wato karfi me za mu koya karkashin hadisi jawazu rani ma subuti min kitabil hadis ya halatta a yi jingina halittin yin jingina a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu sura suratul baqara kaje kaje Allah ya bayani a kai doguwar aya ya yi wannan jina mami idan ta dayantu a cikin kai bayanin wato jingina illa iyaka idan ka bayar jingina magana da ake shi ne abin da aka bayar in gona ce ya halatta ka je ka shuka wani abu a cikin ya halatta ba kamar yadda ake yi a ƙauyuka yanzu ka kai jinginar riga kawai zai rika sawa kafin ka dawo da abu duk ta mutu ba haka ake yi ba haka ake jingina ba ko a kawo ma mota ko ke kai tawa ba shine jingina ba ajiyewa za ka yi in kana so ka yi amfani da shi sai da wani sharaɗin yawwa sharaɗi cewa zan yi kaza in ya amince wannan to kaga daban amma matsalar jingina ajiya ba ake ka'ida kenan kuma dama ana kawo abin da ya haura naka yadda in abin ka ya salwanta za ka iya fansa da wannan ya karbi dubu goma ya kawo abin dubu sha biyar jingina kenan amma ya karbi dubu goma ya kama abin dubu uku rainin hankali kenan a wannan ba jingina ba ce ƙwarai kuwa ai jingina abin da in ya farka ya biyo zai ji cewa ko da baka da shi ba to ga kayan kuɗi ba ko akhadta saman wa tarakta al-musman ka karbi kudi ka bar kayan kudi shikenan na biyu kenan na biyu jawazu mu'amalati al-kuffar ya halaka ai mu'amala zan dawo kan magana da ne a tafsiri ranar lahadi mu'amala da wa da kafirai sai ne wa anna halaysa dinar rukuni ilayhi al-manhiya anhu yake domin wannan ku rike kalmar mu'amala da na faɗa na faɗi wata kalma yace wannan yana baya ci abubuwan da aka hana haka imamu sanani yace wa huwa ma'lumun min dini bi darura yace wani abu ne da ya zama dole ne ba yadda za ka yi wani abun ban kana ne ma je ka tafi kasuwar kafirai su kai suke yi wani abun kana ne ma je ka tafi sabon gari wanda yanzu ka mutanen ba su fara shiga amma da akwai ko harkar su tayar su biyo bi da ai dai ka nemo ko ba haka bane a tayar kafin mutanen mu su shiga sosai akwai sana'un da da yawa ba musulmi ne suke ba yawanci inyamurai da suka rusu suka rike duk yawan mu sun san wannan daga baya ne mutanen mu aka samu su rike shiga da ko yaran wannan sidika kake so a yi ba wannan sidikin system ya samu matsala a masallaci sai dai ka ɗauko arne ya gyara har cikin masallacin amma kuma ka zo ka samu sauki yanzu mutanen mu sun shiga yanzu aka ga bahaushe ya iya POP ko kuma ka ce musulmi ya iya POP daga baya ba ka fara kawo mutanen Togo su ba za ga akwai musulmi musamman harkar su POP nan da sauransu to shi ne ma ne yake ba wannan aka hana ba fa inna sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu aqamu bi makka talata ajara sana yace domin annabi da sahabbai sun zauna a makka tsawon shekara goma sha uku yu'amilu da mushriki ne yace suna mu'amala da mushrikai suna yi wa aqama bil madina ajara sun zauna a madina shekara goma yu'amilu huwa wa ashabu amil kitabi wa yunziluna aswaqahum suna mu'amala da ahlul kitab wayanda mutanen da ake faɗa banu kainuka banu quraiza banu nadir duk da mun biya yadda aka duk su hukun mun biya qur'ani ya haka ya kore su wayannan gaba ɗayan su annabi ya zauna da su an za mu zo nan gaba karatun mu na gaba mu ji yadda ya mu'amala da mutanen kaibar yahudawa ne wajen gona ya yi mu'amala da amma da wannan sai ana so a gaya ma saboda ne mu'amala ne sai aka ce wayun zilu da su akan suna sauka a kasuwannin su to anan ne muke nake barin dawo muku da magana cewa mutane da yawa har yanzu duk shekara sai su rika dawo da mu waya wai har yanzu mutane ba za su iya bambance menene haƙƙi na wanda ba musulmi ba da wanda yake na haƙƙin Allah abubuwan ka hudu zaka kasar addini akwai aqida abinda kullun sai ta yi sannan akwai ibada na biyu akwai mu'amala akwai akhlaq tabi'u duk abin da yake aqida ne ba compromise ba a daga kafiri kafa a wannan gurin idan kafiri ya zo da jira ka tiya lakum dinukum waliyadi ban ba dukan ka ne ba ba zaki ba amma ka rike addinin ka na rike nawa ran lahadi za ka tafi coci to ita zai ka ran juma'a da masallacin juma'a wannan addinin ka ne zuwa coci ran lahadi zuwa juma'a ranar juma'a guri na addini Allah ba zai tone ka dan me yasa kake zuwa ba domin ya san Allah ne yake kai a addinin ka ba shi da wani abu nan wannan aqida ko kuma bayan aqida kuma ibada ibada ce kaga ba ruwan wannan ba ruwansa da wannan amma mu'amala annabi alaihi salatu wassalam akwai wanda ba shi da lafiya bai hude kusa da gidan da yake gaggaje da yaje ma yana tsaye a kansa annabi ya yi mata tallan musulunci ya ce ba ka shiga musulunci da ya dago ya kalli bai gunta ya kalli annabi alaihi salatu wasalam bai hudan babansa na tsaye a gurin yace a ɗin abul qasim kai wa baban alqasim biyayya yaro ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ya musulunta kuma ba jibawa Allah ya daura da ya mutu kaga wannan mu'amala kyawar mu'amala kenan har annabi na zuwa duba su to annabi ba mu'amala yayi a nan da wannan bai yahuda sannan akwai ɗabi'u kyawawan ɗabi'u shi ne maganar da muke yi idan ka zo kake tambaya ni shekara ya halatta a ce haji kirsimas kai za a fara yau tambaya tambayar da za a yi ba me ake nufi da haji kirsimas sai kuka ce ma'anarsa shi ne ina sai a zama na cewa an haifi annabi Isa sai ka tambaya wa ya haife shi shi ne abin tambayar wa ya haife shi in ka tambaye shi zai ce ma na na maryam waye babansa zai ce ma Allah kai ka yadda kai ka yadda Allah ya haihu yadda Allah ya haihu kafirci ne ina ba ta fahimta laqad kafara alladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda suka ce annabi isa wato Allah ne Allah yace sun kafirta inji Allah laqad kafara alladina qalu inna allaha salisu salata duk wanda yace Allah ɗaya ne ku ne Allah Allah Isa Allah Maryam Allah Allah yace ya kafirta Allah bai kyale ka haka wace da ya kara ko ba ayar ka ce ce bar mace abu da Maryam illa rasulun karka lak min qawlihi rusul wa ummuhu siddiqa yace annabi Isa dan Maryam ba kowa bane face manzo da na aiko shi bayan shi kuma manzanni sun shuɗe in magana cewa don ba haife shi da uba bane ya zama Allah me yasa ba su ɗauki annabi Adam ba shi ba uwa ba uba me yasa ba a ɗauki Hawwa uba ita da uba ta zo a wayannan hukun gaba ɗaya guda biyu sun fi wannan ban mamaki ba uwa ba uba ya fi babu uba wallahi ya fi shi ban mamaki babu uba babu uwa akwai uba domin ka san namiji baya haihuwa ya fi ban mamaki akan wannan duk da yasa ba a ce wayancan alloli bane to jama'a mu ware kiristan da kuke zaune a ofis daya ba dan disamba ta zo bane zai kare kai mutumin kirki kafin disamba da ba ya san waye kai to ma an kawo da shi ka cinye an ba da amana kudi an ce a rawa ka bi ta kansu sai disamba ta zo ya san kai mutumin banza ne ba ta tun a januwari ya gane kai ɗan iska ne tun a januwari kafin a je disamba amma kafin zuwan disamba ka yi mu'amala mai kyau da shi duk abin da za a yi duk abin da kai yi ya san addinin ka ne bai da ba zai zarge ka ba wallahi ba zai zarge duk masu zama da wanda ba musulmi ba sun sani mu'amala ka ce da gobe ko ba zai hana idan kai abin ke da zo ba ai mu'amala ce idan zai daura aure mu'amala ce zaka je ka taya shi wannan mu'amala ce in babar ta mutu ka je ka kai mata kai mata ajiya ka ce oh sorry sorry Allah ya hada shi da yan uwansa ka taso ka dawo ya halatta inda da ba kana fitar da shi ka shanta ba kansa ka tattara kirjinka ka ji da kai jiki ba ka nuna ta sauka ya haka ake yi ko za ka daga ce Allah kai ya aljanna ne saboda kana son sa Allah ya dace da ruwan zaki cewa sori ka shanta ba kansa in ka yi hawaye kai bar kai ta hawayen cewa yanzu ka wuce lashi Na'am.
ciwon na ga ga annabi ya faɗa hadisin bukari da muslim annabi cewa yayi su kananan yara suna karkashin raina annabi bayan su ma aka bai kiyama jaraba za a yi hadisin sai ya nuna za a ce wa yara kanana duk su shige ta bota wanda suka tafi jarabawa in take duk wanda ya tafi a duniya wa zai wa Allah biyayya wanda yake tafiya to dama kafirci zai yi shi ne bambancin su kawai hadisi ne ai baka san meye matsayin sa ba to kawai sai sai ara kai Allah ya hada shi da sannu kai ta ga mu yau abin da zaka ga mu sannu har mutuwar yaro ka bashi labari ba mutuwar yaro abu ne mai kamarai wayannan abubuwan su ne tsari jama'a amma ba wai dan kana san abu sauka daga dokar Allah ka koma ta san rai yanzu wannan matsalar dike kara sai an yi ka rike kawai aqida ibada mu'amala akhlaq kawai ka ware duk abin da yazo kaga aina yake shikenan a na ba ku labarin mutumin da wato me yake kiransa araran manda saboda kyakkyawan mu'amala don ke gattaka wani kirista don an mara haihuwa duk musulmi suka hada shi abin taimako kawai an zo yanka rago liman da yanka yake ne za ka ta yake sunan sa John aka ci haɓa a ramma yake Allah John za ka zama John me haka yake a ba ka ga mu'amalar da ya mun ba duk musulmi sun hana da kuɗin rago shi ya bani saboda haka sunan ɗansa ba ce ai John ba ba musulmi ba ne ya ce shi nasa musulmi ne saboda haka mu'amala tana canza mutum sahabbai akwai daga cikin sahabbai mutum ne annabi ne wa annabi alaihi salatu wasalam mu'amalar annabi ce ta janyo suka musulunta mutum nawa akai Sabuwan bin Umayya mu'amalar annabi ce ta janyo har yayi garin ya dawo ya musulunta ba musulunci bane
nawa aka yi saboda haka mu lura da wa'annan suna da muhimmanci matuƙa to kaga abin da yake gaya mana kenan sannan shi wannan wani zai iya cewa me yasa don na da waje da yanke bore sun kayyade wannan hadisi wai duk cikin musulmi annabi ya rasa inda zai je ya karɓo dingina ce gurin wanda ba musulmi ba kaga rashin sani da rashin sanin ya kamata da ya tashi ya je bari karasa da ya tashi ya da aka tashi ba su amsa malamai cikin sun bayar cewa annabi ya karba gurin wanda ba musulmi ba bai hude saboda dalilai ɗayan biyu na farko dan ya nuna mana halacci cewa ya halatta a mu'amala da wayanda ba musulmi ba in kenan na biyu kuma saboda jin nauyi domin ka san babu wani ba zai tafi gurin Jabir dan Abdullahi ko Abdurrahman bin Auf ko Usman bin Affan ya je ka ko jingina ya yadda ba kada ke da ba sai a bani kyauta shi na na ce cewa an ka gane ka tafi gurin wannan mai je da kaza in ka je gaba ɗaya baya karɓar kuɗin duk kai ga zuwa ka canza guri kawai domin kanka kai yayi sau ɗari yanzu ya za a gamu to saboda haka da ya gano to kawai ka ka canza guri ka canza gurin sai ka zama lafiya akwai abubuwa da malamin suke kawowa da yawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunan sa tawawa da tsofin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa ɗaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i masu jarrabawa da sana'a Allah ka ba su ta waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin su duk bukatun mu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka yaye mana duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع